نستعين ci gaba da karatunmu na littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na abu umar yusuf ibn abdulbar wanda idan ba a manta ba mun ji tarjama ta shi mu'allif ibn abdulbar rahimahullah kafin mu tafi hutu wanda yau Allah ya yarda za mu shiga cikin karatun wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da daidai karanta daidai da aiki da daidai a cikin karatun wannan littafi insha Allah kasancewar littafin musnadi ne wato yakan kawo athar ɗin da isnadi a galibi ba za mu tsawaita gurin zancen halin maruwaita ba Allahumma sai dai in inda darura ta ta bayi zuwa ga haka musamman in ya zamanto hadisi ne marfu'i kuma wala Allah in ya kasance bai shahara ba ina fata an gane amma dai zamu bi zamu yi kokarin takaitawa gurgurdan iko Allah ta'ala ya sa mu dace zamu je muqaddima insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الأشيري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن وهب الجذامي بن موهب الجذابي والموهب ابن موهب الجذامي قال أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ قال kina wannan hadisin riwaya ce wannan littafi riwaya ta juzami ce zuwa ga ibnu abdul bar shi kuma juzami daga al-ushairi al-ushairi ya mai lakabi da al-adibu domin masanin adabi ne masanin larabci ne alkunya shi abu muhammad abdullah bin muhammad bin abdullah bin muhammad al-ushairi kuma as-sinhaji ne ابن الحصري يتي كان محدثا ذا معرفة بفقهه ورجاله يا سن علم حديثي يا سن فقه حديثي دا رجال إنش sannan walahu yadun basitatun fi nahw yana da dogon hannu a nahw ma'ana ya san nahw sosai a wal lughati da ilmul lugha wa kana min kibaril malikiyya ba maliki ne ya rasu 561 a garin Ba'labak sai malamin nashi wanda shine marwayacin Jami'u Bayanul Ilmi shine Ali ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Mawhab al-Judhami al-Andalusi al-Murabbi al-Muhaddith wanda yana cikin waɗanda Ibn Abdul Bar ya musu ijazar wannan littafin ijaza ce ya mushi ya ruwaito wannan littafin da isnadin shi zuwa gare shi an gane ko ibnu wato ainihin bashkuwal ya ce kana min ahlil ma'arifa shi aljuzani yana daga cikin masana wal ilm yana da ilimi ainihin wato wadhaka yana da wato kwarewa da kwazo wal faham lahu tafsirin mufid yana da littafi na tafsiri wanda suna ce mishi mufassiru andalus wa ma'rifatun bi usuluddin yana da sani akan usul na addini ya rasu 531 to shi ya ruwaito mana wannan littafi sukutum daga ibnu abdul bar ina fata an gane to yanzu duk in kaji ya ce qala abu umar da kaga qala abu umar to me bada labarin shine aljuzani an fahimta ko قال شي ابن عبد البر يتي هذا كمقدم الحمد لله المبتدئ بالنعم بالنعم بارئ النسم ومنشر الرمم ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين والحمد لله رب العالمين ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah al-mubdi'i wanda shi ke farar halitta bin ni'ami da ni'imomin shi badi'in nasami wanda shi ya fara halittar dan adam annasam ko annasamatu ko annasma shine ash-shakhs wa munshirir ramam wanda ar-rimam wanda shi yake tayar da kasusuwan da suka ribe allazi 'allamana ma lam nakun na'lam Allah shi ne wanda ya sanar da mu abin da ba mu kasance mun sani ba. Salatin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a kan shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne cikamakin annabawa, tabbata a bisa iyalan shi tsarkaka dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Amma ba'adu ya ce bayan haka, fa'in naka sa'altani rahimakallahu an ma'anar ilimi wa fahimta. طلبه وحمد السعي فيه والعناية به shi bayan haka hakika ka tambaye ni wato wani ɗalibin shi shi ya nemi ya rubuta wannan littafin kai ka ce littafin ya rubuta ne don amfanin wani mutum ɗaya sai ga shi duniya ta dawo tana tana amfana da shi wanda za mu gani cikin su risala haka risala ɗan shi ya rubuta mawa ɗan shi ya rubuta mawa ɗan shekara goma sha kaza to haka wani ga al'umma sun zo suna amfana da shi to shi ma na ibnu abdulbar shi da wani ɗalibin shi ya ce lallai ka tambaye ni Allah ya maka rahma kan in rubuta maka wani abu da ke magana akan ma'ana ta ilimi in an ce ilimi ma tukun me ake nufi da ya kamata in zaka ɗauki abu ka san me kake ɗauke da shi wa fadli talabihi da kuma falalar neman ilimi kaga kana laku-laku gurin neman ilimi baka san me ma'anar shi ba kuma baka san falalar shi da mahimmancin shi ba da wanda ya san darajar goro shi yake sa shi a garara har ya zuba mushi ruwa wa hamdi sa'i fihi da kuma yabo da aka yi akan masu kokarin neman shi wal inayati bihi da kuma kulawa da shi wa an tathbitul hijaj bil ilmi ka tambaye ni akan in rubuta maka wani littafi da ya zo a kan mahimmancin kafa hujja da ilimi in ka ce haramun ka kawo aya da hadisi in ka ce hakala wata biye ne fasadil kauli fi dinin lahi bi gairi fahimi kuma littafin da zai yi bayani a kan ɓacin yin magana a addinin Allah ba tare da fahimta ba ka fahimci nassi ba ka zo kai magana a kan shi to a wannan littafi za mu ji bayanin da ya haramta haka wata harimil hukmi bi gairi hujja da haramcin yin hukunci ba tare da hujja ba mutum ya hukunci da kitabun ra'asi ya halatta ya haramta haka kawai babu dalili babu aya babu hadisi wa mallazi ujiza min al-ihtijaj wal jadal kuma zamu ji nau'in da aka halatta bangaren da aka halatta na jayayya da ainihin gaddama al-ihtijaj kawo hujja kan mas'alar da kake karewa in kawo tawa kenan munazara da kuma aljadal tattaunawa shi al-ihtijaj da muzakara da munazara tsakanin wanda kuke fahimtar juna da shi shi kuma aljadalu tsakaninka da wanda yake dan bid'a ne dan san zuciya to wannan sai ta kai ta tike ake yin ta kuma shi ma da sharuɗa ina fata an gane wa man ladhi kuriha minhu da abinda aka kyamata na shi jadulu din da lihtijaju din zamu zo mu ji ladubban yin haka wa mallazi zumma min ra'ayi da abinda aka zarga na yin hujja da ra'ayi bangaren kiyasi a tsawaita shi a fadada shi mas'ala tana da hujja ma ka je kai ta kiyasi akan wata wa ma humida minhu da abinda aka yaba na shi ra'ayi din dan shi ma ba za a bar shi ba shi yasa Laith ibn Sa'ad sai ya kawo madrasatul wasatiyya makaranta ta al-wasatiyya tsakanin ahlul hadisi da ahlul ra'ayi su ahlul hijaz al'imamu malik ana ganin su ahalul hadithin su kuma ahalul iraq su abu hanifa ana ganin ahalul ra'ayi ne to sai zan mutane wani ya karkata zuwa ga ahalul hadith duk matsala sai ce sai ka kawo dalili da ke magana kan ta'ainiyan sannan ya karba shi kuma wancan ya karkata zuwa ga ahalul ra'ayi kowace matsala zai iya istinbati ko da a ce tana da dalili ba zai bincika ba sai istinbati ya yi kiyasi to da ka allaif sai ce to me zai hana a kawo madarasal wasatiyya a kawo makarantar tsakatsaki dole a bi nassi inda babu nassin kuma sai a yi amfani da hankali da ra'ayi da itibari da istinbati da kiyasi ina fata an gane wannan to akwai abin da aka zarga na shi yin hujja da ra'ayi wama humida minhu da abin da aka yaba daga gare shi wama juwiza min at-taqlidi da abin da aka halarta da yin taqlidanci kabu malam wani wama zumma minhu da abin da aka zarga aka yi zargin shi na taqlidanci shine at-taqlidul a'ma ya zama ba ruwanka da hujjar shi kawai in dai shi ya faɗa shi kenan shi kuma at-taqlid wanda ya kasance ba ba mazmumi ba at-taqlidul mahmud shine bin hujjan malami ba bin shakhsiyar malami ba tunda ya kawo aya ya kawo hadisi sai ka gamsu kai biyayya kai takalidanci dan ba kai kai ijtihadin ba dama daga muqallidi sai mujtahid mujtahid wanda yake muqayyad da mujtahid wanda yake mutlaq akwai mujtahidi a mazhaba akwai mujtahidi ma mutlaqi wanda ya san fiqhul muqaran to kai baka kai wannan matakin ba dole sai kai takalidanci to ba za ka kalla me za ka yi takalidancin a kai shine hujjar da malaman ke kawowa ba wai kawai tun da dai malam wanan nawa ne dan mazhabata ne a a dan garinmu ne a a dan kabilanmu ne a a na san shi shi zan bi a a hujjar shi za ka bi na fata an fahimci wannan in ka bi hujjar shi to takalidancin ka ba abun zargi ba ne amma in ya zama malamin kawai kake bi ai ko zai iya kuskure to ba ruwanka duk in dai shi ya faɗa za ka bi shi to wannan takalidanci abun zargi ne ba wanda za ka yi wannan biyayya sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne duk abin da ya shi magana shi ita ce hujjan ma malam ya ce wa raghibtu an uqaddima laka qabla hadha na so kafin hakan in gabatar maka da min adabi ta'allumi ladubba na koyon ilimi ka fara koyon su ko wa fadli talabihi da falalan neman ilimi wa hamdi sa'i fihi ina ne من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به da abin da ya lizumci malami da mai neman ilimi su kwaikwaye shi su mai da shi halinsu wal muwadhabatu alaihi da kuma kiyaye shi wa kaifa wajhu talabi da kuma yanda ake bi a nemi ilimi ka fara sanin wannan tukun wa ma humida wa mudiha minhu da abin da aka yaba aka ya wato ainihin ya jinjina gare shi na ilimi min al-ijtihad na kokari wan nasabi ila sa'iri anwa'i ta'allumi da kuma shan wahala zuwa ga neman bangarorin ilmin muka wa fadli zalika da falalar haka ba a samun ilimi a kwance ya ka sha wuya wa talkhisuhu baban baban kuma zan yi kokarin lakhase maka in takaice maka waɗannan abubuwan babi babi مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين domin na daga abin da aka ruwaito daga magabatan wannan al'umma maganganunsu tun daga annabi sallama da sahabban shi da tabi'ai amincin Allah ta'ala da yarda ya tabbata a gare su ajma'in litatba'a hadiyahum dan ka bi shari'a irin ta magabata dan ka bi shari'a irin ta magabata dole mutum ya bi tafarkin su ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا daga dole ka bi tafarkin salaf ba wai wani zabi bane in kaga dama ka zama salafi in ka a dole ne ka zama salafi alal jadda ba kuma salafiya ta kwalliya ba kasa wanda kwalliya yake da mu salafiya ne ai al islamu laysa bit tahalli wala bit tamanni ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إن جاء الحسن البصري رحمه الله وتسلك سبيلهم دنك كما تفركنس وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك كما كسان أبن دسك يدوغرو أكنش نهكا نبنغرور علمي مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه shin sun haɗu ko kuma sun saba a cikin ma'anar wannan abu amma da ya zama asalinsu ɗaya ne fa'ajabtuka ila mara ribta wannan duka buƙatar ɗalibin ne sai sai na amsa maka zuwa ga abin da kai kwaɗayi wa sara'atu fi ma talabta kuma nake gaggawan in baka amsa cikin abin da ka nema raja'a azimi thawabi ina mai fatan samun lada mai girma daga Allah wa tama'an fi zulfa yawmal ma'abi kuma ina mai kwaɗayin samun kusanci zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama ranar komawa ga Allah walima akhadahu Allah ta'ala 'ala al-mas'ul al-'alim bima su'ila anhu min bayani ma tuliba min kuma saboda alƙawarin da Allah yayi akan duk wanda aka tambaye shi wani ilimi wanda yana da ilimi akan abin da aka tambaye shi akai din min bayani ma tuliba minhu dole yayi bayanin abin da aka nema daga gare shi wannan alƙawari Allah yayi da malamai wa tarkil kitmani lima alima da kuma barin boye abin da ya sani inda ya sani haramun ne ya boye shi qala Allahu ta'ala wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab katina lokacin da Allah ya dau alƙawari ga waɗanda Allah ya ba su littafi latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna za ku bayyana shi wallahi za ku bayyana shi ga mutane kar ku boye shi kaga dukkanin malamai suka yadda da wannan alkawari an gane ko wala taktumuna sai Allah ce fa nabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila amma malaman yahudawa sai suka yi watsi da wannan alkawarin da Allah ya musu a bayan bayan su suka fifita shi da wani dan ciniki kankani na duniya daudar duniya da ka karya zamanto za a siye ka da dukiya ko matsayi ko wani abu makamancin haka ka kasa faɗin gaskiyar da Allah ta'ala ya sanar da kai musamman sanda aka tambaye ka lokacin da aka tambaye ka abin da ka sani idan ka ɓoye shi to ka shiga cikin zunubi wa kala sallallahu alaihi wasallam man ila an ilmin fakatama duk wanda aka tambaye shi kan wani ilimi sai ya ɓoye shi ja'a yawmal qiyamati mulajjaman bilijamin min nar zai zo ranar alkiyama an mai linzami da linzamin wutar jahannama wani hadisin abu huraira ne wanda abu dawud ya fitar da shi 3,658 shekul albani ya inganta shi cikin ta'alikin shi akan mishkatul masabih hadisi na 223 na muna ga mubashi haka sai mu shiga cikin hadisan karatu na gaba insha Allah wannan ita ce mukaddima ba وإياكم إن شاء الله karatu a na biyu zai zama kenan ko ko na ɗaya tarjama shi ne na ɗaya ko kuwa an tura shi a karatu na ɗaya